الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ظرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان أدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau na juma'a sha hudu ga wata na ramadan hijira shida dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha hudu ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a karatunmu na ƙarshe mun kawo ƙarshen sotu da shika insha Allah za mu tashi aya za mu tashi sotu buruj kayan na akwai yan tambayoyi ta farko tambaya ce biyu masu kusa da ɗaya duk dai tsaye marasa lahiya ne ɗaya cewa shekara hudu ba ta da lafiya kuma tana azumi ne ku amma bana an ce daidai ta yi ciyarwa idan baiwa ta yi azumi ɗan wa takaice wanda ya zama hukuncin haka azumin san ba zai yi ba an jaraba ko likita ƙwararri ya tabbatar mai da haka shin zai koma ɓangaren wa'inda suke ciyarwa duk azumi ya ciyar da mutum guda kan batun azumi ta biyu shi kuma shekara biyu yana cerewa da ku shekara biyu da lahiya ya iya cerewa kuma yanzu ya sami lahiya magana kenan da shekara biyu iya cerewa kuma a mana ya lahiya ya zumi to wannan gaskiya a kan dama akwai masu ganin inda ya rishin lahiya ce kamar da allah ce wa man kare muku mari da'awa da safarin ka'idatin yana yamun fara kuma ga mulidan awa da safara duka dai magana wanda yake ci lafi ko bulaguro ya warke alkashin wannan an gama kuma daman shi kenan gashi yanzu ya samu lahiya daman in ya warke aka ce rama tun da ya warke zai rama na baya daman shi na ka zura mashi in ya warke allah ce ya rama wasu kwanaki daban wanda kwanakin da ya ba kenan akan wannan gaskiyar magana wannan bawan allah sai an azumi ya kare yanzu ya na bana sauran shi ba a hankali ya rama to shi zahirin sai mai magana ta ya yi umara ya kare in zai umara sabuwa sai ya koma ina ne ta miƙatun farko yan wa wannan matsala ce wanda malamai kwarai suna ta magana kanta asali umara idan mutum yake umara daga nan an san dai mawaƙi ko miƙati wurin da ake niyyar umara kai niyya ka zo kai umara ka kare kana zaune a maka to magana da ake umara da ake yin ta al'ada mutum zai zo daga maka kullum ya umara ba ta kullum ya umara za ta kashi musul aisha ya dawo ya zo umara wani shi ne matsala wanda ba shi kuma da wani kwakwara a cikin suna tsanin sallar amma ya zama abin aikin yi a yau saudiya shi abin da ake magana asali a nan sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ba wanda ya tashi daga cikin makka ya umara kare ba wanda aka taba tashi ya tashi a nan ko sahabbai ya je musul aisha ya yi niyyar umara ya dawo ya umara asalin isa da ta shahara take aiki ta yau aisha radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka tare da sahabbai da matan shi hajjin zai je ta bankwana a wannan hali aisha radiyallahu anha annabi annabi ya kama ta ba kukan miki sai gano tana jini ne a nufis ta ce yace abinda za aisha ya ji hankali wannan Allah ne ya rubuta ma ɗaya mata magana jini ki je ki duk aikin da alhaji ke yi a yi da ki abinda kudin ba za ki ba ba za ki tawafi ba da ka'aba har sai ki zarki ki ce tawafin da za ki na ki na ƙarshe bayan arfa ya isa miki hau mara ki duka ya miki bayan sun dawo kasan mata ya tuka canzar su da duk matan ka kowace da haji da umara kamfani ni kuma gurin haji kaɗai ya ce a ɗan abdurrahman an ce dai kwanta mata da hankali dai shi ke kije ya ce da yin na da musu Aisha yau shi ne kulun kaman farkon fita daga harami ku je can da Abdurrahman yake zo ki Umara akan abu kenan to an ce wannan abin da ya wakana ba ta samu ba ita Aisha ce ko sauran ta alƙalama sun zo maka sun yi wasu kai sai jin su wasu dawo an yi wata misala ce ta musamman sai amma bayan shi ba a taɓa samu ba cikin magabata wanda annabi ko sabbi sun yi wani sai kamar albani da mawalla yake cewa ko ruwa wanda zai samu wani madogara ta jisun aisha matar da ta samu hali irin na aisha ta zo da niyyar umara ba ta samu raba aka huce aikin haji aka yi arhu aka dawo ita ma ta yi amma ce haka kurin zito kurin mutum za su yi umara wuce aisha ce laba wata madogara mai shi kwarai ya ce ba wata ana yi dai amma bai cikin madogara hatta wani su jiya jiya cikin hadari suna tauna bayani shi ma malaki ta da kaje kayan mu je ka dawo kai da wasu ma wani muka tada wasu lokacin ɗan gwamnati ya ta'awi da ɗan gwamnati ya yi masu zai da yadda suna a gaskiyar magana kurin wanda ya je umara ya yi umara hajji ya umara daga cikin maka ba umara ta suna tabbatar ta gaskiyar magana amma in ta kawo maka ce madina ko wani ka ce yaman ka biyo daga miƙaci daga miƙa ga wakil cikin maka ta kan kabiyo misali in an yaman dan babu da yake niyya ka zo kai umara amma daga cikin maka sun amsa a dawo sai ba ta da tushe da duk da ana yi gaskiyar magana sai wannan shi kuma yake cewa mata shi ce kira a waya ya mata suke kuma yanzu an jojo su malamai sun ce a dafa daya uwayenta sun ce uku ne to ba ka dangara ba wace ta yi wace ta yi sannan kaɓa da yasu wallahi wace ta yi yan wani irin wannan abin sa umar umar kan shi da jiyo mutunci irin wannan yan ta'addanci umar kan shi ya san da nan sallallahu alaihi a rayuwar shi uku ake annabi ya roba saki a sunna ba a saki sama da guda a sunna ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban shi ya mai da daya umar bin khattab irin wannan abin sa umar abin yayi yawa isharar sauran sahabbai akan cewa kai wannan abu mutane suna gaggauta abin suna dama jin shi ce ko mu gaban nan duwan duka za mu dauka uku suka ce kware ta ga duwan duka uku ne kaji kasar abin wani koma uku a uku ne to wannan magana wasu da sun sabai ba umar suna ta ai umar da suke abin annabi sallallahu alaihi wasallam amma umar shugaba ne ya wani abu ne uba to laifi da ake yi to yanzu magana a yanzu muke bada fatawar in aka yi uku a zama guda to kashin wacce ruwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka da yanzu a ɗaya ne to amma kai ka shiga wani hali daman kafa ce kai kuma uwa sun ce ya shi shiga kullun abin ku ya tsira shi domin an ma mun baka fatawa an baka fatawa iyaye wa bangaren uwa ko sai uwa ko uwa ka musu ta ba suka kama ta fatawa ta uku to zai kaga yanzu rigima ce yanzu sun ce ba ta ba suka kama ta fatawa to ba ka dai ba ka dai ka ba sai ka sani kuma zan
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج تكن سورة ودزام رأي ذات البروج ليه البروج أنا مغانا كان إما cewa falaki kenan orbit suke ta orbit ko kuwa suna maganar wasu cinturundu na tauraruwa ce alakula har allah ya magana rantsuwa da wannan murji wanda mun sani malaman fadaki da jimawa sun yi maganar irin wannan manya-manyan ko cinturundu tauraru wanda a yau su ne na adam ke kira da galaxy galaxy a tsarin subhana wanda gana muna hango tauraru a cikin ramin an gowa wani an wata unguwa guda ce ta tauraru da suka sarar su bana amma suna da yawa a sarar su bana cincirin da tauraru haka shi ta cincirin da tauraru abu da unguwa ce guda tauraru daga cikin mutu ganin wasu yan kanan mu kuma su an taurarin ba maganar miliyan ko dubbin miliyan rika ne miliyan rika ba magana ba wani miliyan ko dubu kaza kuma wa abu ne sananne in ana maganar tauraruwa ba a maganar ranar ko duniyar mu amma su ma ba magana ba miliyan ko miliyan a miliyan suka ne wa'annan tauraro a cikin kota galaxy kuma shi ma galaxy shi ma ɗaruruwa ne ba ɗaya ba ne ba suna da yawa sanar su bana na kurin haka musulmi tsoron allah girman allah su bana wata ala ɗan adam kurin abin da ke gare shi kaskantar da kai ga allah girman allah su bana wata ala kurin allah bayan wannan magana ta ambatar da suna ma'abutar buruji ma'abutar zama ce falakin ne taurarun ne allah ya ce wani yawon ma'ud kuma allah yana rantsuwa da rana ta tashin kiyama na yayi wani yawon ma'ud wa shahidin wa mashahud wannan malai na gabata wasu cikin sabon sabiyai suna fasara shahid da mashahud tafsiri daban-daban amma a gaskiyar magana tafsiri da yake da alaka da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsiri akan wa'annan ayoyi kuma ruwa ta tabbata haka ruwa wa sauran sahabbai iya tabbatar da wa'annan yawmul mawud kiyama ce nasin hadisi kuma kan hada tawilin fasara mutane kenan Allah ya rantsuwa da yawmul mawud shine wunin kiyama shahid shine yawmul juma'a ranar juma'a marfiyo mashahud shine wunin arfa wannan sune tafsirin wa'annan aya yazo a nasin sunna fassara yamin mu'ud da ranar tashin kiyama shahid yamin juma'a wa shahud yamin arfa kuma da zamu ta insha Allah Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe sai ya ce yi utila ashabul hudud an tsinewa masu waɗannan ramuna al-hadid shine al-hudud ma'ana rami ayi gada abin da ya wakana tafsiri daban da wannan malamai magabata amma tafsiri wanda ya inganta cikin sai musulun ruwa ya tabbatar ta cikin sai musulun tana ba mu tafsirin wannan al'akudu da ke a nan sallar sarki ba labarin cewa cikin al'umma kayan mu cikin banin isra'il ko cikin al'umma da kayan mu abin da ke ruwa wani a cikin sarakuna iya da boka ko matsayi wanda iya mu'amala tsayi da shi abin da ke ruwa cikin sai musulun sai wannan matsayi ya ga ya kwambi ya tsuwa ya ce wa sarki ka ba ni daya cikin yaranku ni zina ga tafiya na kusa tafiya wanda zan koya mai aiki da yake koda na mutu ya ci gaba da maka wani tsari sarki ya diba wani yaro ya gama wannan boka wannan matsayi da wannan yaro ya koya mai tsayin da yake da ya zama tun khalifa shi kenan wannan yaron inda ya mutu da gidansu za shi wajen matsayi sai iske wani rai masu bautar Allah lokacin nan masu nuna masu bautar Allah da mata masu kibin ta kansu da bautar Allah kurin wannan rai cin yaro ya tsaya wajen wani rai iya shuran rai yaro sai fahimci abin da suke kanshi na wannan bautar wani Allah ka hulci ne ba addini ba ne yaro ne ya fahimci addinin gaskiya wannan addini ba addini nasa ba addini ba addini bane ba bale ya zama mutum addini shi kuma an kashe da kwakin koyon tsayi shikenan yaro ya kware ya gane ya zama kuma da mutum to matsala eh je wajen matsayin yace na yace bizo ya bashi kake biye shi bizo ba ya sa matsala ta researchin zuwa ta sai wannan malamin sai kowa mai dabara yace in gaje wajen matsayin ka in ya ce maka ina kai ce a gida ka tsare ni su kuma yan gida suka ce maka ina kai ce kada wani matsayi ƙarya ce mai hikima su neman fahimtar addini ya rabu da an hana su ƙarya cikin addini sa abin addini wa an hana ta ko su gyara mutum bima ko to wannan yaro ta wannan hikima ta wannan malami ya samu mahuta ta lamarin shi sai je wajen rayu shaka ta shi sha bayani shi in ya kare ne gaba wajen boka ya gane sai ya gane su matsayin shirme ne amma da zuwa yake tunda gida ka ce kuma yaro haka yake kaiwa tsakanin boka da mala rannan yaro ya wato daga gida daga hanya zuwa gida ya isko wata dabba babba ba su dabba ba a ruwaye musu zaki cewa shi zai ta dabba ta ta kashe hanya ana ayyukan za a kashe ta ayyukan da zai an yi an yi ko daga karbutane sai wani hajji yawwa yau sun jaraba a gani lamarin matsayi ne ya yi ko na boka ko na mala zan jaraba a gani yau sai yaro sai ya ce ya Allah ita dutse ce ya Allah in har lamarin wannan malamin shi ne lamarin bokan wannan Allah ya kashe wannan dabba iya jiwa ko bugun wannan dabba shi kaɗai kawai ya kawai ta mutu ko wata hanya a shi kenan yaro ya samu tsayin mutane abin na sai wuce haka ya wuce a adiya yaro sai zo wajen malam ya ba malam labari kaji kaji kaji abin da aka yi ya ce kai kai kai yaro wanda ne makani ne wo. ka zama wani na musamman ya ce taular da makani ne ka kai matsayi daban ya ce abin da za a yi na san za ka sha matsala za a za a ba za ka sha wahala za abin zai ba za a gani amma kaka gudan kaka gudan malam ya ce ka gudan shi kenan kurin yaro daga shi ya ce samun kurin wata mujiza kurin wata karama kun yi maka addu'a ka zo kun sai warke kurin makawo zai warke wannan ya sai warke kurin ko ake warke kurin makawo kun da da da kun sai ya Allah kun mai kai baka ya sai warke kurin yake warkar da makai shi da marasa lafiya yaro idan idan karama kun san san shikenan sai wani cikin wadawan sarki makawo ya maka sai shi labari sai su yaro kai yaro ha gashi abin nan labari ya ce mu zan bada ka ban lahiya a jima da ban lahiya Allah ke ban lahiya in ka yi imani da Allah kamar da addini in ka yi imani maka adda ka wani da kwarai ko na imani makawo ya imani ba wani ya mai adda kai warki da faras ko mu ruwan da ruwan musulun sai musulun annabi kiwon na bara shikenan yaro sai wani makawo ya dawo wada dan sai ke jin labarin ya ce to wa baka ya ka dan sami ido ya ci haba ya ce ubangiji ba ne ya ba ni ido allah ba ni ido ya ce ubangiji ne akwai wani takwari bana ta fata ya ce ubangiji na ubangijin kai ba ni ido a'a daga ina wannan wanda abin a takaice dai aka kawo malama kawo ana ba shi biya ne da ina samu dole gwada yaro aka je aka zo da yaro fada to kai yaro tsahin naka har kai ga haka kai da ka tura ka tsayi a shi abin da ka yi girma shi saki je ke yaro ya kore da tsayin da ya ne ya ce ni ba tsayi ba nake ubangiji na ki ba da kawai ubangiji gaban da ne ce Allah ce ubangiji na ubangijin ka a takaice dai aka kawo malama kawo dole ko ya yi ko mukan addini ko a kashe shi ba a kashe wani makawar bai dawowa aka raba shi gida biyu ba ba da wani baraka shi ba bi suka raba shi kuma yaro kai ba da mana waye mana munaka yaro dole ne kuma malam malam malam ya shiga hannu aka zo da malam malam shi ma dai din da shi ma dama shi da malamin yara shi ma malam aka ce dai bai waye da ya gana addini shi ma suka yanka malam gida biyu sun gare ku yanzu sai ke sa wasu wadawa kudu shi wannan yara je kashe kololo dutse da tsawon ya sani a wurin da kun guje mushi kun guje mushi ko fito suka da yaro su tashi kololo dutse ko da ta Allah maka finihim Allah maka finihim man Allah kai samun da su kun dutse gigige gigi da kun tsawo su saboda suka mutu shi kadai dawo kuma ya dawo hada to daga ina yi na suke Allah Allah ta mutu Allah maganin su Allah kashe su sarki ce sa su kama shi ta shi sun sauran kai ko sai tsakar teku ko musu kusa ko shi fito shi ma ka sai cikin teku yaro ta Allah maka fi nihin Allah kai samun da su kullum wato yi zafin su fada yaro dawo yaro akai akai suka suka suka suka yaro to yanzu yaro ya san abinda za a samu akida ta yazo a gane saki ƙarya yake ba Allah bane shi saki so ya kashe yaro kur ya kasa kashe yaro ta da to yanzu abinda za a zanga zanga maka baka kashe ni amma in kana so ka kashe ni zanga wani abu ka tara mutane gaba da kowa ka kowa ya zo ka dauki kibiya ta tawa a rataye ne ka ja ka sai bisu rabbil gulam kai da kanka ka ja da sunan ubangijin yaro kaga yanzu kenan ya haka ya haka yaro sun ci da mutu amma an gane sarki ba Allah bane ko ubangiji da ba haka aka aka tara mutane aka sarki yazo aka rataye yaro sarki ya ja sai mara bulbula bop ko da aka halbi yara yara da ya mutu kura hannun shaka ya mutu a kwai tabba sai ka gawa da ya amanna bi rabbil gulam kowa kina shi akwai Allah kenan akwai Allah su kenan amanna bi rabbil kowa shi ya gane ya ga ya ba Allah kura kuma shi da wuri gaba daya kai shirme ne kowa shi ya yi bane bulan ka yaro nan da awace yi shi a nan yaro ya ba da kai shi don su imani magana shi ake shahada ce yaro dan yin shahada da zai yi dan saura su gane gaskiya ya ba da kai shi gaba daya shi ya mutu amma gari kowa ya gane yanzu mutane sun gane wani ba Allah bane ba akwai Allah guda gaba daya haka aka yi shi ke nan zubewa kan shi ne sarki da tsigiranci bidin da gana ba yanzu kuma sai ake cewa mutane dole ne su yi rijin sai sun koma kan addinin gargajiya da bauta mishi dole sai sai aka zo aka yi ramuna a kan titi gadoji aka sa wuta aka babbaka wuta aka babbaka wuta yanzu sai a zo da ka ɗaya ɗaya sai a kamo ka ko ka yi rijja ko a tura ka wanda ya rijja a bar shi wanda ya yi ƙarfi imani a tura shi ana turawa mutane da suka gari sun gani ana tura ramuna ana tura wuta ƙarshe an ce wata mace ta zo da yaro a bayanta kasa uwar da ta yi an gani za ta hada wanda ta kai imaninta ta yi tunkarar rami hijiya birki tun tuna ɗanta a bayanta shi ne annabi kace cikin yaro da ya magana yana zanen gobe ne shi ya ce isbiri ya umma innaki alal haqq yaron ya magana da su yi haƙuri ma kina kan gaskiya kuma ta faɗa shi suka shahada gaba da shi ne asalin asabu kudu magana ke da wannan ruwa sun sai mutum da zata bata kuma da annabi wani wannan labarin abin da ya wakana ko gade a nan kenan ana mutum ya samu jaraba kan imani kun ba yau ba ake kaga wannan maganin wa zaba ba ka a gaban kowa za ka mutu a sa darto na yankan mutum a yankan mutum gida biyu a gaban kowa haka ne masu kaɗa kan imanin su wuta suna kallon wuta da su bi gargajiya a jini wadda kakalu wani su suka tada wuta ka tura ka wuta ka tura ka imanin ya gaza a bukatar mutane kada mun ta abu kadan dai mutum abu ya ka mutum fara kadan yanzu ta ji ilimin da kadan ta ji ilimin kuma gidan jiya gaskiya imani ya bukatar tabbata ya bukatar hakuri da jimri yana haka sunna Allah ta cikin mai to shine nan Allah da ya rantsuwa da sama ma'abutar buruj ma'abutar falakin ne ko taurarin ko burjin zamu ce da Allah ya rantsuwa da wunin kiyama shi yawmul mawud ya rantsuwa da shahidin mana wunin juma mashhud wunin arfa yace qutila ashabul hudud Allah ya an tsine ma wa'inta masu wancan ramuna النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود نعم الله يجا مكان منين أسماء الوقود yace annabi zatil waquf wannan ramuna wata wuta ce ta musamman hurara an hura ta da kyau idhum alaiha qu'ud sunan da tsine wan da su ga suna azamina a geji a kamo a tura a gaban su kurin ana mutane azaba suna zamani a gejin wuta a kamo ko ka tsaya kan gargajiya ko ka imani a tura ka ka yi gargajiya a barka yace idhum alaiha qu'ud suna zamani akan wannan wuta gabacin wannan wuta kuma wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wannan azaba da ake wa masu imani suna zamne a gaban su su manya ake Allah ce wa ma naqamu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله توانا متعني وما نقموا منهم با وانا أبدابان دا أكا زرقيس دشي ba wani laihi da suka yi suka ma wani kurin laihinsu illa an yi umini billahi da azizin hamid kurin laifinsu imani da Allah wanda yake mabuwayi abin yabo shi ne laifinsu kurin imani ne laifinsu wannan sunan Allah cikin bayi ko ina haka ake da masu imani me laifi a kurin ka bi gaskiya shi kenan kai ne abin kyama abin gallazawa ta imanin su kullum jinsu zargi da aka musu imani da Allah al-aziz al-hamid mabuwayi abin yabo allazi lahu mulku samawati wal ard kuma Allah ka san Allah bai kima wai Allah kuma nashi ne shi ke da mulkin samai da kasai gaba daya amma kuma ji wallahu ala kulli shay'in shahid duk abin da ake Allah iya gani san Allah kullun shi ya shi shi yake jarraba bawa shi dai shi kan yi wanda shi dai shi yake ma azabar iya kallo yake ne eh iya kallo yake ne jarraba kan yake jarraba saura da yake yi kai a jarraba ka da wani da kallo da kallon abin da ake ma shi ba jarraba shi iyawa daga kai wani zai ce ridda tun an wani shi kai aka gare shi mai ridda wani kuma a zai tsari karin imani da amma wani akan imani ne me ya matsalar shi ma ya tsara shi gaba kan imani shi jarraba Allah ka tsara jarraba shi haka Allah ya tsara jarraba shi take da layin su kurin imani da Allah mai wannan hikima mabuwayi abin yabo wanda ke da mulkin samai da kasai kuma duk abin da ake wallahu ala kulli shay'in shahid duk abin da ake Allah na gani Allah ce gaba إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu wa'inda suka azabtar da masu imani maza da mata thumma lam yatubu kuma basu tuba ba falahum azabu jahannam suna da azaba ta jahannam ɗan wanka ji Allah ce summa lam yatubu kuma ta innal ladina fatanu mu'minun wanda suka fitini suka azabtar da munirun da mummune maza da mata amma aka magana tuba an wa lamarin Allah da bayan shi Allah mai jin kai ne ga bayan shi masu imani suka ma azaba su kashe su ba amma Allah ka magana tuba in ba su tuba bane suke da wancan azaba idan suka tuba babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa habbai ɗaya cikin sahabbai ya wani zai gama da shi bayan ya karma shahada manzo Allah ce idan kahuri a fagen fama ya cire maka hannu guda kun yi kwana kuna gama ya ce karma shahada annabi ya ce jinin ya haramta gare ka a fagen fama ya cire maka hannu ba kwa kisati ba to ba kisati da kahuri da musulmi yanzu ya musulmi wannan abin da ya maka da farko ba mu ganin kisasi a ko kashe kai yanzu ya tubo shi ke in ne tsakanin musulmi da kawuri ku gani in ne kawuri ma wata illa annabi ce yanzu ya musulun ta kayan kusa ji gamuwa hannunka a cire jini ya zuba matsala an taba shi kai ne kai zawa da sati kuma shi na shi a huce haka na riga tuba kenan wannan yaƙi ne mutumin sauri ne kai shi na ba alauki ba labarin cewa mutane guda biyu ko ɗaya ya kashe ɗaya ko ga suka aljanna shi shi ne wannan iya kawuri ya kashe ka kai shahada shi ma musulun ta yi shahada duka sa aljanna ne gaba da ko ya kashe ka amma ka shiga shi duka aljanna gaba da musulunci kenan inda aka ce tuba an ƙari akwai bambancin musulmi da musulmi wannan ayyukan kuma cikin sai tsakanin ko wannan kuma iyaka hurci ne abin ya ci gama kuna kawurci musulmi ya ƙare maka ɓanna ya yi imani kun baka ce a ƙariya ce ya yi ne don ya kaji kai wannan shi da masa'ala ta usama usama ta bin zai ai shi ma haka ne aka yi ya boni kawuri asali kawuri ne ya ɓanna ga musulmi can usama ya ci ya tunkare shi ya kalmar shahada ita ƙarya kake ka mutum illa dan kaga ka takobi ne usama idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka aka bashi labari annabi ya faɗa ga usama cewa usama ya rasulullahi yayi ne dan ya kare kanshi sai a shi annabi ke cewa a shi ƙarfi kalbi ka tsaga zuciyar shi ka gani ka tsaga zuciyar shi a wannan annabi kwari ya faɗa ya hushi da kashe wannan kawuri ko musulmi za mu ce dalilin da tawilin cewa yayi ne zai kare kai shi wa ga maka to wannan mas'ala wasu na kawo ta a lokacin da mai wa'azi ko nufa suna hicin wani mushirki ku kawo ya ce ga hadisun usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka za ka zuciye shi masala daban ce masala usama mutum ne ya kalma shahada ai bayansa ba a gaba ya yi abin da ya warware ta shi ne magana sai na bisa kada ka zuciye shi tun da kalmar shahada yi usama bai gaba wani bawan allah ya wani aiki na kahuci ba kalmar shahada sai na sallar salama ya aibanta usama da cewa ya aka yi kasan ya wuce wata kai gari ne tun da ba kalmar shahada bai gaba yana abin sa'a mata ba kin da kalmar shahada a musulmi na zahiri to wannan ke to ina a yanzu ko mutumin ya kalmar shahada amma a hili karara iya kiran wani allah karara ya kawo ki karara ya ce a kalmar da rusun usama ya ce ai ba a kawo musulmi ta kawo musulmi bin tambayi in manin umaru ba ma duke ne akwai kitabu rida tun a yanzu sun muka tattara da ka yi samun aiki fa ko ina akwai kitabu rida mai rida shi ne kufur musulmi rida musulmi kan kina idan ka ce ba a kawo ta ba a kawo ta misalla a an kawo ta misalla gashi wannan ma dalili ne amma in ba kawo ta ya za a yi babu rida zumtun ya sallah sai zagi annabi ko zagi Allah ko da alqur'ani cikin mai rida kinan ga in har ba a rida annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda sallah suke da annabi sai azumi har ma jihadi suke da shi amma suka yi kalmar kawuci Allah ta kullu ta kullu ta duka ta ba imanu kullu ce kauka hamdan kun Allah ce kun ka fita ba imanu magana ce suke ta aibar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan maganar ka ce ba ka hauta musulmi mai imani rudu ne na sun ƙurani Allah ya kawata da mai imani ya kawata da musulmi ka gana Allah ta yi ƙulla ta a taziru kada ka fartu ba a da imaniku Allah ne wanda sun ƙurani kan ka hauta da komi kun ka hauta kuma yace bayan imanu ka ce ba ka hauta da musulmi don ya sallah a ilai abin ka haucin akwai matsala ga nan sallar salama hadisin julas julas wanda cikin da cikin munafukai yake a yakin tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira a taimaka ko wasu lake tabukan annabi ba yake annabi yana wata muku irin shi ta gan tahiyya ce nesa kuma farkon yaki da rumawa ga karfi ga yawa kuma tan za su kare su sai annabi ya koyo kuma cikin zai sai annabi yana gudunmuwa to a wannan hali akwai juras cikin musulmi yake akwai yaran shi Ahmad da ganin Ahmad ko Umar wannan yaran sai ga mata suna kawo roro su bada dan kulle ya san shi julat mijin wuce ne shi kama ya san matsayi abu da ya mijin wuce ne shi julat ne sai yaro sai ga julat ba abin da kuma mai hali ne zuci julat sai ba ana gudunmuwa ban ga abin da kai ba a gidan yau da kai da ɗa da uba ya ce haba yaro tun abin da muhammadu ke yi gaskiya da jaki mai hankali ta ya kyale shi da a shi shi munauki kuma da shi aka da mutane ko bai da shi ake yaro ce kai kai kai kai kai kai julat ya ce wala duk duniya duk duniya ba wanda yake da hannun kyautatawa a kai na kaman kai gina tantin ya haru duke shi ko mishi ke mishi a je masallacin ya dawo sai mace ko mishi zuwa ya ce julas duk duniya ba mai hannu a kai na kaman kai amma a yau kayi wata kanama wadda idan na ɓoye ta na cutar da allah da manzan shi ci wallah ka shirya zan ba annabi labarin ka matsayinka ta samu na wuki yaro an kaji ba shi da matsala shi ne obin mata shi ne maginan shi amma ta yi saboda addini a saboda addini ce ta saboda neman kyautu da Allah muna hulun da wani muna wuki cikin mutane za a kai shi ta mashi ba mai sana kana ya zo ya rasu lalla kaji kaji abin da judas ne judas ne ta kwarai aka ji aka zo judas a zamanin cikin majalisi kasan wani majalisa bajin zama kasu muna wasu ko akwai muna kai a bajin sun mana da mafi sauran abokan juna suke muna kai da su da aka zo aka kira julas julas kai kace kaza kaza kaza kaza ce ni ni shi zawa shari ya kirkiri ba ciwa ba kasa kunji kunji ko yaro duk abin da aka ma amma butulci ba kasa abin da aka saka ma julas shi shari ta fara aibata yaro yaro rikici sabon da zai kun hukuma ga Allah Allah ba shi mota kun ke da ba Allah ba da shi ya shiga wata tsaka mai wuya kun ana nan ana zamne ko annabi ya canza kana zamu wahayi ya shiga wani hali ko sai annabi ya canzawa shi jira sai ka ka haka karwa annabi shi halin wahayi can an kare saukar da wayi kur'anin sai ya buɗe kalma da cewa wa ya halifu ne billahi ma ƙalu wadda ƙada ƙalu kalimatar kufur ba kafuru ba da salamihi ba Allah ya ce suna rantsuwa suna rantsuwa da Allah ba su faɗi ba Allah ce wala karkaru haƙiƙa sun mu da kalmar kufur sun mu da kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafurta bayan musulunci to da suka kawa to wala rasulullah wala haka ne kaga nan me ai Allah ce wa kafaru ba'da islamihim Allah ya kawo da musulmi ne suka yi aikin kafirci akai kira musulmi na yin aiki ya iya kan salaka da azumi amma ka kahunta in ka aiki kahunci ɗan wani almuhim kullum dai mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yaro ya shiga wani hali asali in ba Allah ba to wannan abin da ya yi shi kuma jira ta Allah ya taimake shi wannan abin da aka yi kada mai munafiki iman ne bai zauna ba yanzu ya ƙara iman daga ashe Allah za Allah bai da gaskiya wani abin da aka mishi sai gyar imanin shi sai gyar imanin shi kaga yanzu yaro ya san bin dulas ya gyara imanin shi kuma zai shi ba take da imani yanzu sai ya san dulas samar da ya san yaro shi dulas ne ya san yana samar da shi wannan yaron shi ya tsamun daga tumuna wuce ka gani dogara da Allah ya su kowa tsira dulas ya tsira kuma yaro ya samu ya samu matsayi kowa ya ta gyara kowa da wani almuhim kan wani yaudare ka ko yaudare ku cewa in kana sallah kana azumi ba a ce ma kawo ba ka hasar da sallar azumi ana kahutar da mai sallah da mai azumi da mai zakka da haji in ka kin kawo shi sai malai magabata suka ce tabu ridda kufur shi mai ridda kufur da musulun ilayen wa anan bangaren kai mu cewa shi ne kuma kai kuma cewa ka wuri ne kai hatara cewa akwai bambanci yan uwa cewa wani ka wuri ne da yace kaza ka wuri ne riga wuya yin kaza ka hurci ne yayi sauki yin aiki kaza ka huce ya tsaki amma ka ce wani kawuri ne akwai aiki da nan sallar sallar iya cewa makalli a ya kafir fakar ba biya haduma fakar ba biya haduma annabi ce duk wanda cewa dan wani kawuri kai kawuri to da kalmar wani kawuri ne annabi ce ba ta faduwa kasa idan ka ce wani kawuri annabi ce wannan kalma za ta je shu ta tankare shi in ta je kan wanda ka ce wani kawuri ne in kawuri ne shi ke sa gidanta amma in ta zo ba kawuri ba ne sai ta koma ga miwadanta kai miwadanta ta kuma kanka ka gane kenan mai ce ma wani kawuri ne ya tara kowa ya tara kai mai ce ba kawo ta ka an ce ka ka kawuci ka za ka zai fiye kake ka diba inda gyara kun gyara ka ba kanka wala ka ce ba kawo ta ka a diba abin da kake inda gyara ka gyara kai kuma zaka ce wani kawuri ne kai hatara ko abu abu mai sauki balle mai da'awa ka ce mutum wala aiki ga zaka huce ya sauki tun da kai zama kana sai musulmi da ne amma ka ce mutum kai ka huce ne ya kace ma kai ka yi wani kai da shi amma ka za ka huce ne wa yin ka za ka huce ne to ta rage gare shi ko da baka wani kai da ba Allah Allah zai kama ka ga shiga ba aibanta mutum a ce abin kuma kanka kudin karshe ta kasira muayyan kawo ta muayyan shine aiki ya ce abu da da ko da daidai da yawa da yake samu mutum ya zama uzuri a wajen Allah amma iya uzuri iya ba uzuri amma kace kaza ka huce ka huce ta haka yana maganar kafurta ana kafurta bayan musulunci ana kafurta bayan imani da nasun ƙwar'ani ta haka mutum hatara kai kuma kafurta wani kai hatara ka haka ce wani kafuri ne to su dai waɗannan allah ce innan ladina fatana mu'minin mu'minat wanda suke azabtar da shi ne ba masu imani maza da mata cikin wani fitina sun malame tuba da kuma ba su tuba ba falahum azabu jahannam suna da azaba ta jahannama walahum azabul harik suna da azaba ta gobara mai kuna kaga dai sharadin da Allah kawo na azaba in ba su tuba ba in sun tuba shike magana kenan
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari. Yan wajen Allah iya maganin imani ce aiki nagari. kin ba dukkan aiki ba Allah ke so ba dukkan aiki ba Allah ke karba annabi sallallahu alaihi ya ce man amila amalan da sai amna fa waraddu wata ruwa ce man hadata sai amalina hadha ma da na fa waraddu annabi ce duk wanda ya wani aiki daga cikin aiki ba mu muka ce ba sai ba na da kuma ba an kai ma na mutum raddun an mai da ma aikin Allah bai karba wata ruwa ce man adad da amna haza wanda ya kirkiri wani alama cikin lamarin mu ba mu ce bai yi shi ma raddun shi za ke cewa sharadin imani ya zamanto an yi da ikhlasi kuma an yi an yi da Allah a ta salihan sawaban an yi da ikhlasi khalisan sawaban khalisan sawaban an yi da ikhlasi kuma ya yi daidai da sunna to shi muke cewa da yawa malamai inda ana aiki da abin da ake karanta balle cikin risala mun yi daga malaman wannan mun yi makarantu wannan zaure ba makaranta cikakka ta zaure sai akwai littafin risala annabi ban mukaddama mai risala mukaddama ce ta malamin sunna kuma tafhidi kanta tun warko wani mai risala an karanta ya karantar da al'umma cewa al'iman qaulun bil lisan wa amalin bil jawari yace imani kalma ce da harshe da aiki na gababuwa yace ya kamar imani illa bil qaul imani bai cika sai da magana ce wala qaulun illa bi amal shi kuma aikin magana ba ta wace kai da aiki yace kuma aikin yace roce da aikin da kalmar da aikin sai an yi an yi mata daidai da sunna kenan kalmar ka bata yi yace bata maka wani kalmar ka imanin ka da aikin da bai ma imani ya sai ma ya sai mai muwafaka da sunna ya sai daidai da sunna wannan sai arsala ga mutan arsala ko ka kalmar shahada ce bata ma wadata kai ke ka aiki kuma aiki ya da sunna za ka ga mace da kalmar da kaulicinka da aikinka duk an ba an musu da sunna ba Allah ya karba ka kenan jigon aiki na kwarai da alaƙi karba sai an yi da ikhlasi an yi dan Allah kuma ya yi daidai da sunna ba kunna da ana yi ba da ka ba yadda za a yi mutum ya san aiki na kwarai sai ta hanyar wanda Allah ya yi ta nan sallah salama shi ne ya san kake da garanti amma dole ba shi ba babu tabbas waga mai haka Allah ke so waga mai aiki aiki na ibada aiki kwarai ne amma manzo na Allah shi ne Allah ya ku da karantar da al'umma abin da yake so abu na ibada a yi kaza abu kaza shi kaɗai yake da wurin garanti dole ba shi ba ka bin da cikin zato kuma Allah bai karɓa dan ba shi ba aka aiko ya kowa ba ga wani Allah ya ke shi ne Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki na gari su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da tabbacin aljanna wanda ƙoramu wanda Allah ambata na lahira suna gudana ƙarƙashinsu ya ce zalika da fauzu da kabir a waye gari ka samu shiga cikin masu imani da aiki na ƙwarai wannan samu wannan gidan aljanna shi ne rabo mai girma Allah ba mu shi ba abin mutum zai samu kamar gidan aljanna Allah tabbatar da mu Allah ya shiga innal ladhi إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود
التي إن بطش ربك لشديد ana ma tajidi ka shiga hankalinka Allah shiga ma lalle damka ko kamun ubangijinka kwarai in ya kamu iya kamu mai tsanani kuma shi Allah innahu huwa yubdi wa yu'id shi ne daman ya fara halitta kuma shi zai mai dodi yadda take kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ce kama da muka halittu farko Allah ce mu kuma za mu sake mai do halitta ce kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina Allah ce wani alƙawari muka ɗora kanmu Allah ya ɗora ma kan shi mai do kowa ba mutuwa to kuma cikin na kunna fa'ilin tabbas abin da muka za mu sai mu yi to Allah shi ne ya guji wa yi ya ma wannan kasa wa huwa na gafuru wa dudu Allah mai ƙarfi ne mai iko ne mai jamƙa ne a lokaci guda a lagafuru Allah kuma za ka yi laifi ka shekara ishirin hamsin kana zana ko shan giya ko mu yau Allah ya muka muwafaka da tuba ka ka tuba ga Allah ka kaskantar da kai ga Allah kai nadama sai Allah ya dawo ta kuma ya soka alwadud Allah mai soyayya ne ga bayan shi na kwarai da kana cikin makiyan Allah zai ka zama waliyin Allah kuma wanda mai wali ai muna miji wali wani saka wani abu ne kamar kurin na na abun mamaki abun wani a ce wali kurin aka kaya kayan wani dabo dabo kayan mamaki ta ce wali da haska ya haska ya tashi sama ya dawo kai ta wali wanda wannan wani abu ne aka faɗi shi wani saka an ce din mai imani waliyin Allah ne ila hasa ku'a me wali saka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wani bai wali ta Allah ke ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun yace alladina amanu wa kanu yattaqun ibn samfil Allah ya ce lalle waɗanda suke waliyan Allah babu tsoro gare su babu bakin ciki kamar Allah ya ga maka sai waliyan amma tambaya wa sai waliyan nan yace alladina amanu wa kanu yattaqun kaji kun takawa shine wanda suka yi imani da Allah kuma suna takawa kake da kurin imani da kare dokokin Allah shi wanda taka ba magana wanda taka haskawa ce ba haka bane ba ba sharadin wanda taka haskawa ce ba cikin masharadin wanda taka waya ya suke ya mutu ya mutu ya mutu an ka kabarin shi haske ba shi bane ba yan wa inda har wanda taka haskawa ce haske ne to da ba sa ba sa wuta a Madina gaskiya da ba wuta a Madina ba ko walin da gari Madina babban su gaba da ya mamar surun lai ga ta Abubakar Umar Usman Ali ga kuma yin sama wannan da sahabbai da dubunnan sahabbai ga tana abake ga musulun da annabi ga abake kabarin sahabbai dubunnan sahabbai amma dole ya kunna wuta kenan inda har wani taka haske ce to ba bukatar wuta a Madina kai da zaka wata garawa mai hankali ya gano wani taka ba hanga ga bace wani abu ne tsakanin Allah da bawa Allah na karma bawa da su yakan yi wani abin ne shi zama kasa amma waliyin Allah ne yakan yi wani abin ne shi bai zama kasa bilala ce ba haka Allah so Allah ya karma bawa da yanda su kan wata ran ana cikin aiki ba shi ta wajen 130 da mutum Umar bin Khattab da da hijira kai an zo masashen madina an samu ya fada ta ga wata kawa fahimtar ba wasu ka ɗari da wani abu talatin da namu suka tafi suka rikice ba mun da tafi da ba ta fai ba mun da suka rikice ya ce kaka mun annabi da aka fasa aka rikice sai aka duba kabarin umar ne kabarin umar ne a wurin amma su kawar fara bas ta balare da kamar da ka binne shi ba shi ka yi talatin da namu wannan haka Allah ya yi amma ga dai baki ya tona zama na fudin mutane kabar sahabbai ne da yawa ta abubuwa manyan sahabbai da na bai bishara mata aljanna amma ba kabar kenan mun gana wanda take ana bayan da ba amma bai da alaƙa wai ya haske shi ne wani Allah a kuma wanda take yadda ake samu maza samu mata ko ka tabbata ce waliya maji wai da wai maza ce waliya malam wani malam wani mata ba san waliya mata ba ko waliya ta Allah ha mata ko waliya da ke mata ko waliya kuma waliya wanda ya imani iya bin duk kushin waliya Allah amma magana haske ba ita bace akan samu wannan misali wata rana na ji wani wazin cikin ɗaya cikin mai malaman saudiya malaman harami ya ce wani abu yawa kan wata rana an zuwa ta binne mutum ba ta san mutum ba ya ce ai wani sun tafi binne wani wata binne wata sutura a madina ne ya ce a sutura ya hada dubbas a wurin ya ce sun je makwanta ya kamance ba a ce da hutula ba kanan ba hutula ba ba a ce da hutula ba wa za a gyara za a gyara kabarin da dare ba san isha ne kurin ta yi ajiye gawa ana tunanin da za a yi ta wallah kurin wurin haske gaba ɗi wurin fiɗa casu ya ce kewayen su cikin gabar ta haske fau fau fula kwaya ya ce wallah muka ƙare binne ma wani mutum cikin haske muka ce kuma ƙare muna ƙare a kurin haske da mushi ya ce amma da yadda muka bin jirgin mutum waye sai na sami labarin labarin shi da mutane basir basir basir ba san su ba cikin basir mutane amma ce a rike iya bin karkara inda yake iya da awa wa'azi yake a karkara wa'azin kawai yake ba mara ba ta wallahi wata inda awa ne ya wa'azi ta wani haske da kaga amma haske ya kare shike na bukata ta kare haske ya mutu kamar mu anan kurin mutum zai mutu yanka mata ta ce ai shaidar ma ya zo kuma gidan shi wutaka ba ta shi kudi yake ta ce shi ma ya zo ya zo ya haske ta ce eh malam wani haska ta ka kauliya ta ka kauliya ya ce kababar wani wani wallahi muna yara duk da san nan wajen wannan makwantai wajen wannan makwantai din nan ran juma'a tun da makaranta da rike wani abu ya ce waliyai suna wasa ran juma'a suna wasan wuta muna rani haka wala wala a wajen muna gaishe mun kai wannan sun haske wala kai ga mun ga mun gano wallahi ga mun gano muna rani mun gano gaba ya kasan yara maraya kasan ran juma'a da ake zuwa Kano ashe kwana kai ne ci kasa mutane kwana fara ashe kwana kasa sai kwana su ka ce fu kwana fara sai kwana ashe kwana fara sai ka ce wu sai ka kasa sai wata ashe motocin da farko su suke kwana farko sai wuta haka ya ce mun wuri suke wata ba wani bane bane ko kuma in kace kwana eh mota ce kwana suke suke kwana farko kaga mota ce mun wuri suke haka ai gaskiya wuri taka ba wani ba wani magana suke ce wata kuma wuri taka akwai ta daraja ce Allah ke ba bawa mu imani ne kuran da haske ba haske kun wali wali ne amma kun baka cewa wani taba wani Allah ne sai dai muna kyautata wani muna fata wani Allah ne kuka yi wani abu na karama kuma mutum kwarai ne a ce mai shaida alama mutum kwarai ne kun shi kenan amma ka ku doka wani ta kawo haske ne Allah ya ce ina ha Allah ya ce inna innahu huwa yubdi'u Allah shi yake fara halitta shi ke lota wa huwa al-ghafurul wadud Allah mai gafara ne mai soyayya ne ga bayan shi masu imani zul arshil majid
ذو العرش المجيد فعال لما يريد Allah ce zul arshil majid Allah shine ma'abucin arshi amma ta zul arshi al-majid na al-majid sifata ta Allah Allah shine mai girma Allah shi ma abucin domin al'arshi kuma wani abu ne na izza ta Allah aka ce Allah shine mai al'arshi sai kuma al'arshi ita ce adam khalqat duk wata halitta ita mai girma halittar Allah al'arshi ita ce mai girma halittar Allah dan nabi ya magana cewa al'arshi inda iya bada misali na gano aka sa imani abu ya ce al'arshi ya baka girma ya ce misali kursiyin Allah inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da suka suna halittu inda za a ɗora su a saman kursiyin Allah kursiyin gurin ya ce duk girman sama bakwai gaba ɗaya da wani abin halittun gaba ɗaya an ɗora su saman kursiyin Allah kamar ka ɗora zobe a cikin sahara ka san zai bace ko haka sama bakwai za su bace sama bakwai akan kursiyin Allah sai ce ita kuma kursiyin inda za ka ɗora ta akan al'arshi kamar ka ɗora zobe a cikin sahara ka ji abin girma abu shi da yake baka labarin cewa wani mun ashe baka fauka yau mutum samaniya mala'iku wa'inda suke ɗaukar al'arshin Allah gobe kiyama su takwas daya su takwas tabo a suka da al'arshi sai a nan ta ga ce an ban annabi ce an ban utun baku labari baku labarin girman wani mala'ika guda da sun rabu su al'arshi sai ki ga mana ba girman gaɗe ba ya ki ga mana yace annabi ya ba mu yake ba mu labari Allah ba shi Allah ya wuce ya ga mana yace abin da ke tsakanin fatar kunnin mala'ika guda masu kan al'arshi daga wannan kunnin zuwa kafada ga aruna da ya kai santimita goma daga nan fata kunne zuwa kafaɗa ce na wani mala'ika ɗaya cikin masu ɗaukar al'arshi ya ce ta hiyar shekara ɗari bakwai mala'ika ɗaya ne cikin masu ɗaukar al'arshi guda takwas girma wai ba wai ba girman shi ba ba girman shi ba fatar kunne shi zuwa kafaɗa shi ta hiyar shekara ɗari bakwai haka abin kaga abin ya wuce hankali da sayan don haka shi ya ce zul'arshi Allah shi ne mai al'arshi kuma almujid Allah shine mai girma daga ne kamata mu tsaya Allah kai mu yasan gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sai yan wako ni mara lafiya cikin yan uwa da sauran salama da sakin addu'a Allah ba ta lafiya Allah sai muka fara daga gare su mutum Allah kara mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh